الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau lahadi da sha hudu ga watan shawwal shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam dan maryam alaihi salam za mu ɗora karatu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka mai suna addurratul yatima a littafi da yake bayani akan matsaloli na nahau to za mu tashi da malike cewa i'rabul fi'lil mudari tunda an yi bayani akan qismatul af'ali yadda ayyuka suke karkasuwa gida uku akwai madin akwai mudore sannan akwai amur ya zo ya bayani akan kuma dama su su biyun mabaniyai ne madin mabniyi ne amur shi ma mabniyi ne sannan ya bayani cewa wuri biyu ana gina fi'ili mudari wuri na farko idan ya sadu da nuna taukidi asakila ko alkhafifa mubasharatan yumna alal fathi wuri na biyu idan ya sadu da nunin niswa yumna alal suku don za a yi bayani akan matsayinsa na ma'urabi na asali to sai ce wa fi وفي سوى ذين وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتجي ونرهب حيث خلا عن ناصب وما جزم وحرفه من الرباعي يضم تقول من أفلح زيد يفلح وافتح لنحو يشتري ويفرح mala ya ce wa ma wafi siwa zaini idan ka samu fi'ili mudari ya zo a wuraren da ba can da muka ambata ba bai haɗu da nuna taukidi ba bai haɗu da nuna nisuwa ba to yu'rabu wujuban a nan wajibi ne a mai sai ma'urabi imma ya zo marfu'an ko ya zo mansuban ko ya zo majzuman sai ce bin raf'i rufu'an nan takan kasance da raf'a ko dai takadiran ko kuma zahiran mislu misali nartaji as-sawaba sai ka ce muna fatan samun lada muna ƙaunar samun lada wa narhabu al-iqaba muna jin tsoron azabar Allah to nartaji sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-ya'i mana' min zuhuriha الثقل لأن الياء يثقل تحريكها بالضم وأنه هو وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره nahanu wa narhabu shi ma haka za ka yi la'irabin sa shi kuma sai dai la'irabin a fili yake sai ka ce narhabu fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih litajarrudihi 'an al-jazimi wan-nasibi wa likhuluwihi 'an nunay at-tawkidi wa nunin niswati wa huwa صحيح الآخري إيه, إيه؟ sai lirabi an kace aga dole sai an kalele komai komai ba a bari dama al'irabu ma'anarsa al'izhar fitowa da abu fili da baka faɗi komai ba kaga yana yiwa a samu wani yawwa to shi yasa ya ka zo li'irabi komai faɗa kake yi ba ɗaya ka zo ka ce narhabu fi'ilun mudari'un marfu'un shikenan kai shiru wannan li'irabin raggaye ne eh li'irabi ne na raggaye ba a ba li'irabi haƙƙinsa ba haisu khala an nasibin amma ha inda za a yi masa wannan li'irabi wanda mun kai yanzu a lokacin da shi fi'ilin ya wofinta daga nasibi kun ga anan shi yasa can muka ce li khuluwihi an nunai taukiri ai al-thaqila wal khafifa wa nunin niswa to kaga bai hadu da su ba ba jazim ba nasim nasibi sannan ba ɗaya daga cikin nunai guda biyu taukiri ko sakila ko khafifa sannan babu nunin niswa sai ce wa ma jazam sannan ya wofinta daga abin da ke masa jazma shine jawazim wanda duk za su zo na wasif su ma duk za su zo nan gaba malam zai kawo su wa harfuhu harafinsa da ake iya gane fi'ili mudari'i da shi in ma kana karatu kaga fi'ili ka kasa tantance shin mudari'un ne ko ba shi bane to akwai harufan da zaka iya gane shi da su sai ce minar ruba'i to wannan harufan nasu duk da bai kawo su ba shine hurufu na aitu akwai nunun akwai hamza akwai ya'un akwai ta'un guda hudu to fa'ili mudari akan bude shi da su hmm? kamar da zaka ce azhabu kaga hamza na zahabu ta zahabu ya zahabu to ba zai yi a samu fi'ili mudari babu ɗaya daga cikin harufan nan ba bai yiwa sai dai in ba larabci ba ne to su harufan akwai yanayin shakalinsu akwai lokacin da fataha za ka yi musu akwai sadda ya zahabu za ka ci akwai sadda ya zuhibu za ka ci akwai sadda a zahabu za ka ci akwai sadda u zuhibu za ka ci akwai sadda na zahabu za ka ce misali akwai sadda kuma na zuhibu duk ana samu gwargwadon siyaki kuma gwargwadon ma'ana ita ake kallo saboda haka su haruffan shakalinsu wani lokaci a yi musu fatha wani lokaci a yi musu bomma to shine zai baka ka'idar gane haka sai ce wa harfuhu haruffansa minar ruba'i idan fi'ilin ruba'i ne harufansa sun kai hudu in kan mai sai maudi ka cire wannan harufa na mubara sai kan lissafa kaga sun kai daya biyu uku hudu to ka'ida da kaga haka to wannan harafin nan mubara'a yi mu sai kai mai domma kawai eh haka za ka yi shakalinsa an gane haka za ka yi shakalinsa taƙulu za ka ce min aflaha ya samu rabo babba kaga aflaha akwai hamza akwai fa'un akwai lamun akwai ha'un to da aka yi harufa hudu to wannan mazi ne sai zan kana son ka ce yana rabauta ko babu wannan ma'ana a mazi to yanzu kana da buƙatar dole ka juya shi ka mayar da shi mudari to sai ka ƙara ya'un farko sai ka ce zaidun yuflihu kakka ce ya yu za ka ci ka ka ƙara ya'un ko yawwa yuflihu saboda mi da kaga yuflihu sai ka ce to ai to ok haka ka'ida take to ai daga aflaha ne to shine aflaha yuflihu iflahan hmm? to wannan ka'ida ko ne fi'ili azhaba sai ka ce yuzhibu ajlasa sai ka ce yujlisu aqa'ada yuq'idu aqra'a yuqri'u anama yunimu amata yumitu ahaya yuhyi haka ila akhiri duk wani fi'ili inda harufansa sun kai hudu to wannan ka'ida ce inda ruba'i ne to mudari'insa harafin mudara'a yudammu hika nan ka huta so da haka in ka ga yuzhibu to ba daga zahaba bane in ka ga yujlisu to ba daga jalasa bane in ka ga aflaha ba daga yaflahu bane in ka ga yuftahu to ba daga fataha bane a kowannensu za ka mayar da shi ne zuwa ga ruba'i yuzhibu sai ka ce min azhaba ajalasa sai ka yujlisu sai ka ce min ajalasa yuq'idu sai ka ce min aq'ada yukrimu sai ka ce min akramani ba daga karuma bane ka fahimta yuftahu sai ka ce daga aftaha ne an gane to haka suke ba daga fataha bane su zai faɗi yadda za a yi su sai ce wafta amma ka yi fataha ga sauran afa'alu ya faɗi ruba'i akwai sulasi akwai humasi akwai sudasi daga nan ba wani sauraka duka hudu ne sulasi ruba'i khumasi sulasi to yanzu an faɗi hukuncin ruba'i to duk sauran da ba a faɗa ba to wafta su kuma sai ka wa harufan mazara ɗin su fata zahaba sai ka ce ya zahabu jalasa sai ka ce ya jilisu ƙara'a sai ka ce ya ya ba yu ba ya ƙara'u nama sai ka ce ya namu fataha sai ka ce ya fitahu falaha sai ka ce ya falahu ila akhiri daraba ya duribu shariba ya sharabu to haka suke haka in ka dawo kuma shi ma ga khumasi ga shi ne ya kawo ana nahawu yashtari ai daga ishtara ne khumasi kenan ishtara khumasi ne to in ka zo za ka ce yashtari kaka ce yushtari yash eh haka ishtaka sai ka ce yashtaki in kasara sai ka ce yankasiru in qalaba ala aqibai yanqalibu in fataha yan fatihu kullu khumasi wanda ita ce ka'idarsa to haka kuma in sudasi ne istagfara sai ka ce ya yastagfiru istaqra'a yastaqri'u kaka ce yustaqra'u eh yastaqri'u saboda mi li'annahu sudasiyun saboda haka labudda harafinsa na mudara an yuftaha ittaraba sai ka ce yattaribu to haka hmm? haka suke so to kaga kenan dai ruba'i shi ɗaya na ya saba ma sauran amma da sulasi da khumasi da sudasi babu suba'i a ayyuka wannan sai an je layin suna suna shi ake samu yana da haruffa bakwai amma gaya fi'ili kowane iri ne duk haruffan da za a ƙara mai ba zai wuce haruffa bakwai ba da na ziyara da na asali bai wuce su to saboda haka kana son ka ce ya tafiyar zaidu ya tafiyar da amru sai ka ce ya zahabu zaidun amran to sai a ce baka iya larabci ba yawwa anta jahilun sai dai yuzhibu zaidun amran kana son ka ce zaidu ya karantar da amru sai ka ce ya qara'u zaidun amran sai a ce lasta arabiya baka san nahawu ba a'a yuqri'u zaidun amran أقرأ زيد عمرا أقرأ كو أفهمت أفهمت أفهم مدرس التلميذ كو أفهم المعلم الطالب kana son ka ce malami ya fahimtar da ɗalibi to karka ce ya fahamu al-muallimu taliba da kayi wannan to duk duniya za ta yi maka bara cewa kai tantirin jahili ne kana bukatar ka koma makaranta tunda karatu ne na 'yan firamari ma baka sani ba wannan littafi na ƙananan yara ne eh to haka ga'ida take ya farahu to haka abin yake sulasi kenan daga fariha sai ka ce ya farahu amma kana son ka ce ya faranta masa to ya za ka ce ko yana faranta masa yawwa kaga min afaraha afaraha afaraha abu ibnahu ko ka canza yan wannan siga ba ta yi ba farrahal abu ibnahu farraha sai ka yi masa ta da'ifi sai ka sai ka ce mi me mudari insa farraha eh mudari insa ya za a ce yana faranta masa eh yufarrihu yufarrihu al-abu ibnahu haka za ka ce na'am shi an ka fara ambata yi to wannan ya danganta sai an je mabniyun lil ma'lum za a yi wannan karatu ba a kai ba wata kofa ta haka sun ya shiga bari dai ka gane wagga na hau bai son hakan yanzu ya almuhim hukuncin harafin mudara'a ko a sulasi mun ji hukuncinsa a ruba'i mun ji hukuncinsa ko haka na a humasi a sulasi to ka'ida ta malam ya baka ku kiyaye da wannan ka'ida ana samun kwaba da yawa a wannan babi musamman masu tafsiri da sauransu irin masu karanta larabci ba wasali to za ka ga suna ta abin nan suna ta dalge wurin yi zuhibu sai kaga suna ya zahabu kuma ma'anar daban take zaidu yana tafiya zaidu ya tafiyar a gaba guda ba ne ma'ana daban-daban ce mutus sanda ka ga ma'ana ta canza to dole a samu canjin kalma shi larabci yana da wannan to sai mi an kai ga nawasibu to bari mu taba mu gani babin nawasibi babi mai magana akan nawasib tunda ya yi magana can cewa ka yi masa raf'a idan ya zan khala an nasibin wa ma jazam to yanzu nawasib din za a yi maka bayani masu sa fi'ili mudari'i ya zamo da nasaba wato su canza mai hukunci daga waccan ka'ida ta raf'a sai ce wansib kai nasba lima dara ga fi'ili wanda ya kama da suna min fi'ilin na fi'ili belan ya mai nasaba da lan hmm? sai ka ce mi na misalinsa lan yarhaba ina mi na wani lan ya ƙara eh? lam lan ya kula ina wani lam ya fitaha ina wani eh walan nasbira ala ta'amin wahidin to kai mala aliyu kajiya da kai da da kai da ake sauraka sai ka gyara a kullum kana kawo mutum shinkafa a gaye eh to suna nan da yawa irin su lan tuguni anhum amwaluhum na nan da yawa lan yadurrukum illa azum ka koba cikin qur'ani suna nan kala kala to saboda haka lan sai ka ce harfu nasbin hmm? harfu nasbin ko harfu nafin wa nasbin wa qalbin ay wastiqbalin harfu nafin ko harfu nasbin wa nafin wastiqbalin aiki uku take yi na farko tana yin nasba shine wanda ake magana a kansa ta canza ma mudari raf'ata wa harafin sa na ƙarshe nasaba aiki na farko kenan na biyu tana kore tana korewa an gani tana kore aiki ko kuma tabbatuwar hukunci don saddaka ce lan ya zahaba misali to ka ka kore tabbatuwar tafiya ga wanda kake son ka kore wasu kibalin sannan tana kore abin da aka fuskanta ba ta kore abin da ya wuce a tana kore abin da zai zo ne shine ma'ana istiqbali to kun ji ayyukan da ta kai guda uku lan in ka zo da irabi harfu nasbin wa nafiyin wa istiqbalin suwa ayyukanta a larabci an gane ko to sannan shi nafayin nan a wasu na cewa kamar mu'tazila tana korewa har abada amma dai ba haka bane ibnu hisham ya ce kuskure ne yayi musu raddi a littafinsa mughnil labibi an kutubil a'aribi eh abinda zai wadatar da mai hankali daga sauran littattafai na larabci na lirabi da ka samu muguni to shi kenan kai ka zan mawadaci kuna da shi mujallari biyu ne babban littafi ne na nahawu masdari ne babba to ya yi musu raddi musamman azzama khashari shi ya yi wannan bayani cikin tafsirinsa cewa lan tana korewa har abada saboda ya tabbatar da aƙida ce ta mu'tazilanci cewa ba a ganin Allah ranar tashin kiyama lokacin da ya zo tafsirin ayat da Allah ke cewa wa lan tarani lan tarani ai ba za ka ganne ba to yana so ya tabbatar da cewa a wannan korewar duniya da lahira ne sai suna fasara har abada ba za ka ganne ba to ba haka ba ne su da ba ta nuni akan wannan sai an samu karina ko abin da ke tabbatar da wannan to shi yasa za ka ga wasu lokuta ana kawo ta ana kaidi don su falan ukallima yauma insiya kaga an hada ta da yauma eh anan kaga bata kore gobe ba to Allah ya kyauta eh saboda haka shi ya aikinta tana da bambanci da lam wadda za a yi bayani nan gaba tana da bambanci da la ita ma za a yi bayani kanta kowace nata babe daban saboda haka yana cikin kwaba wurin lan ka kawo la ko ka kawo lam kowane nashi mahalli daban inda ya dace ka sa lam to ita za ka aza inda ya dace ka sa la za a yi bayani kanta ita ma nata babe daban inda ya dace ka sa lan to sai ka kawo lan hmm? to sai malam ya ce wa kai haka nan cikin hurufu annasbi akwai kai at-ta'liliya ita ma tana yin nasba ina misalin ta ita ku hmm? ina kai ta'allama kawai ji'itu ilaika kai a ta'allama ko na wani kai ta ƙarra ainuwa sun ƙare to alalabo malatun da akwai da yawa alalabo muna kai abhama to larabcin bai zama cikakke ba kai afhama kai afhama darsa masha Allah to ina wani hadartu ila almasjid kai usalliya hmm sai mi kuma to ai larabcin bai zama cikakke ba to kai sai ka ce harfu nasbin wa ta'lilin wasu kibalin haidan kuma kai harfu nasbin wa ta'lilin wasu kibalin ita ma ayyukan take ne saboda haka ita ma tana yin nasba sannan tana ta'lili me ma'anar ta'lili shine abinda abbayan ta sabab ne na auko abinda aka gabaninta in ka ce misali na zo masallaci don yi sallah kenan meye dalilin sallah meye dalilin tahowarka shine sallah saboda haka abinda abbaya gare ta illa ne na auko abinda ke bayanta haka na istiqbali shi ma takan zo ne ga fi'ili wanda zai zo nan gaba ba wanda ake ciki ba yawa wanda zai zo abinda ba a yi ba sannan ce ma'allami wani lokaci ana haɗa ta da lamu in kaga dama ji'itu ilaika likai a ta'allama likai la ta'asau alama fata to in kaga dama kuma ka cire lamun din duk dai tana nan kuma za ta yi aikinta to sai ce wa hasfi menene ma'allami wa hasfin kana sa mata lamun kuma kana ishafi lamun din wa izan haka nan izan ita ma ta nasaba ce ina misalin izan hmm? sa'azuruka izan ukuri maka ehe ba ukuri muka ba ukuri maka to ina wani misali na izan na'am eh sa'ajtahidu sa'ajtahidu izan takuna najihan na'am na wani misali hmm? sun kare? hmm? na'am a bai ba ƙara a fi'ilin ne ma dai mudari za ka kawo za ka kawo mata in suddirat to ita sharaɗinta in an buɗe magana da ita to sannan ne za ta yi za ta yi aiki amma in ka kawo wani abu sannan ka kawo ta to ba za ta ba za ta yi aiki ba shine ma'ana in suddirat sharaɗi ne ta zo farkon magana misali ga ce sa a zuru ka gadan kaga magana ta cika to cewa ka izan kaga ka fara zance ne da ita eh amma bai halatta ka ce sa'a zuruka gadan sai ka ce inni izan ukure maka haza la yajuzu in haka yi haka to ba za ta yi aiki ba sai ka ce inni izan ukuri muka aikinta ya faɗi saboda inni ɗin nan da ka fara zance da ita sannan ka kawo ita izan ɗin to wannan ya kawo mata cikas ba za ta yi aiki ba fansib bihal mustaqbala sharaɗinta na biyu kuma fi'ilin na ya zama mustaqbali ba irin wanda ka kawo ɗazu ba ƙara'ata a fi'ilin ya zamo bai ma faru ba eh amma zai faru zai faru nan gaba ko da ko hali na bai halatta ba ko da hali mun san hali ko? ba mu san hali ba yau to ko da hali ne bai halatta ba ina misalin hali kawai misali ka ce sa'uhaddi suka hadisan sai ka ce izan tusaddiku eh ta ba za ka ce tusaddika ba ba tusaddiku hali ne ba musaƙabali ba ne to wannan kenan ko kuma tasduku to anan sai ka yi masa rafa'arsa sai ka yi masa rafa'arsa sannan sharaɗinsa na uku shi wannan harafi na izan da ya kawo ya ce mutasilan ya zamo kuma yana sadi da fi'ilin ba a samu fasali tsakaninsa da fi'ilin da zai wa nasaba ba in an samu fasali shi ma nan ba zai yi aiki ba sa'a zuruka gadan izan inni ukuri muka to anan dole ka ce ukuri muka saboda inni da ta shiga tsakanin izan da kuma fi'ilin ukurimu amma sun ce in rantsuwa ce ya halatta mun san rantsuwa aiko irin su wallahi ko tallahi ko billahi masalan shine au bi yaminin fussila ko kuma yanzu an rabe fi'ilin da shi harafin da rantsuwa misali ya halatta sa azuruka gadan sai ka ce wallahi izan wallahi ukuri maka to haza ya juzu saboda rantsuwa ce amma in wani abu na ka kawo da wanda ba rantsuwa ba sai ya yi ya rabe tsakanin ita izan da fi'ilinta to ba za ta yi aiki ba to wannan shi ne to sai mi wansib bi an malam tali ilman wasa وجهان بعد الظن والنصب رجح وانسب كي نسبا بأن da an kaga ita ma minan nawasibi an ba annaba an kakka shigar da babe biyu babe guda an ake magana ba mu ce annaba ko inna an muke magana kuma ba in ba an mai hamza sama to ka yi nasaba da ita malam tali shi ne asali amma saboda rura waka ya ce malam tali malam tali in dai ba ta biyo bayan fi'ilin ilman ba in ta biyo bayan fi'ili na alima to ba za ta yi aiki ba tana aiki ita an amma bisa wannan ƙa'ida da aka ambata an gane ko misali ka ce uhibbu an tufliha ina fatan a ce ka samu babban rabu uridu ko arju an tanjaha ina maka fatan za ka samu babban rabu amma in alima ta biyo baya misali irin su alimtu kaza to ba za ta yi aiki ba shi yasa an ka karanta da alima an saya kunu alima an saya kunu ba a ce an saya kuna ba saboda alima ɗin can ita ta hana mata aiki to wannan shi ne dalili an fahimta in ka zo rabi sai ka yi bayani kaga wani karantawa yake yi amma bai sani ba hmm? to shi ne sai mi amma wasa ya inganta wajihani duka fuskokin guda biyu da tabbatar da aikinta ko ka yi jifa da aikinta ko ne kai ya inganta a yaushe ba a da zanni in ta biyo bayan zato fi'ili wanda ke fa'idantar da zato ba ilimi ba musamman banci tsakanin zato da ilimi ko? ko ba bambanci yawwa to anan kana da fuska guda biyu in ka ga dama ta yi aiki in kuma ka ga dama sai ka shafe ka shafe aikin nata amma tana nan kamar faɗin Allah ta'ala wa hasibu Allah ta kuna fitinatun to an ji ƙira'a wa hasibu Allah ta kunu an ji Allah ta kunu an ji Allah ta kuna saboda hasiba ɗin nan sun yi tsammani sun yi zato Allah ta kunu ko Allah to shi ne dalili amma wa nasbu raja amma yin nasaba ɗin duk da haka kuma shi ne rajihi ka yi nasaba shi ya yi kenan kira'ar wa hasibu Allah ta kuna fitinatun to ta fi ƙarfi ta fuska lirabi ba ta fuskar harkar ƙira'a ko wani mu na hau muke yi ba ƙira'a ba roma da ƙira'a eh yawwa to wannan shi ne to sai mi hmm? to anan ka zo li irabi irin su alima an sai yakunu alima sai ka ce fa'ilun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-irabi an ko eh hmm fa'iluhu wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa an sai ka ce حرف نصب كو مصدري وهو كو وهي ملغاة سيكون سيكون كو ذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه كانت ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة هم؟ طب منكم من حرف جر مبني على السكون كم ضمير الجمع مبني على السكون في محل جر مجرور بمن امم سيمي مرضى ما معنى مرضى جمع مريض marasa lafiya me mahallinsa la ismu yakunu مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها بالضم وأين الخبر an samu ism eh khabaru yakunu khabaru sayakunu wa aina huwa hmm wancan aljaru wal majrur minkum din Mm. aljaru wal majrur minkum din nan khabaru sayakunu muqaddam Mm. to haka za ka yi la'irabinta to haka wa hasibu Allah ta kuna Allah ta kunu Hmm? an mun ɗauki hasiba da ma'anar zanna Hmm. haka ƙira'ar da an kaji rafa kuma Allah ta kunu fitinatu duka ƙira'o'in sun tabbata duk wadda ka yi sallaka ta inganta wane ya kamata mu tsaya don za a shiga mawadi'u idimari an jawazan na'am kwai tambaya? hmm? akwai tambaya? to ya danganta daga dama'irin dama'iran waɗanda za a ƙaddara in ga'ibi ne a ce jawazan in na mai magana ne ko mukhadabi a ce wujuban to sai mi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh